الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wato shiryar da mai neman fa'ida cikin salon hukunce-hukunce na tajwidi na kyautata karatun alƙur'ani a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu cikin ahkamul mimi wan nuni almushaddadataini wato kenan dai mun ɗauki waɗansu bababbuka kafin wannan masu yawa mun ɗauki fasali na farko fasali na biyu fasali na uku wanda a cikin muƙaddima mun tattauna akan abin da ya shafi at tajwidi hukumuhu a cikin addini na musulunci ko a tajwid hukuncinsa menene koyansa menene barakallahu fiku to a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan fasli na gaba قال المصنف رحمه الله فصل في أحكام ال المعرفة فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى wanda zai sanar da mu hukunce-hukunce na al-mu'arrifa wanda take bayyana abu wanda take sanar da abu idan aka ce al-mu'arrifa ita ce al wanda idan ta shiga kan wannan suna take maida shi ma'arifa ne wanda da na kira ne misali baitun sai ka zo da albait misalin wato shajarun shajaratun sai ka zo da ashajaratu mun gane da kyau to wannan shine abin da zai sanar da mu wannan babe kenan as-su'al tambaya الألمؤرفة إذا وقعت قبل حروف الهجاء كم حالة لها al wanda take mai bayyana wannan nakirar da aka sanya mata al da aka sanya mata alifi da lamun idza waqa'at idan ta afku ita wannan al din qabla hurufil hija'i kafin harufa na babbaku sune huruful hija guda 29 to idan alta afku kafin ɗaya daga cikin waɗannan haruffa ɗin kam halatan laha halaye nawa kawai take da kwai halaye nawa take da kwai aljawab amsa laha halatani qamariyatun wa shamsiyatun wato tana da kwai halaye guda biyu al wanda take shiga cikin suna muke magana a nan ba wanda take shiga kan fi'ili ba akwai al wanda take shiga kan fi'ili wanda bayan wannan fasali zai tattauna a kanta mun gane da kyau al wanda take shiga kan sunaye tana da halaye guda biyu qamariyatun akwai al wanda ake kamanta ta da al wanda take cikin alqamariya alqamar wato al wanda ake izharinta wa shamsiyatun akwai kuma al wanda ake ce da ita lamu shamsiyya mun gane da akwai lamu qamariyya akwai kuma lamu shamsiyya lamu qamariyya shine lokacin da zaka ce wa shamsi wa duhaha aya ta gaba ya ce wal qamari zaka ce ko ka ce wa qamari idza talaha ha zaka ce wal shamsi ba zaka fada ba ko to waɗannan kawai halayen guda biyu su ne suke da akwai lamun ɗin da za ka mata irin faɗin lamun shamsiya akwai lamun ɗin da za ka mata faɗar lamun kamariya wal ƙwamari iza talaha والشمس وضحاها يولا السؤال تنبيه ما هي اللام القمرية وتيتي لام القمرية وتيتي أكيتي ديتا اللام القمرية لام wanda ake siffanta ta da siffa wanda take wanda ake karanta ta da irin yanda ake karanta lam na alqamar aljawab amsa hiya alwaqi'u ba'daha harfun min hadhihi alhuruf wato ita ce al wanda harafi ɗaya daga cikin waɗannan haruffan guda goma sha hudu suke afkuwa ba'daha bayan wannan alɗin wato haruffa guda goma sha hudu cikin huruful hija'iyya guda ashirin da takwas yanzu dukkaninsu kowace ta ja rabi-rabi kenan yawwara huruful hija'iyya guda ashirin da takwas idan ka kasa su gida biyu sha hurhudu zai baka to lamul kamariya ta ɗauki haruffa guda goma sha hudu lamun shamsiya ita ma ta ɗauki haruffa guda goma sha hudu yanzu zai fara da lamul kamariya ya ce wahiya wato waɗannan haruffan guda goma sha hudu su ne wanda aka tattara su a cikin sakandamin faɗarka da ka ce ibiri hajjaka wa khaf aqima ibiri hajjaka wa khaf aqima wato abinda wannan kalma take nufi ko wannan jumla take nufi ko wannan gabar take nufi malam yace ibiri hajjaka ka nemi cimma gurinka biyan bukatarka da kuma gurinka da kake so ya zamanto ka bar baya ta hanyar auren mace wanda take mai aihuwa wa khaf aqima wato ka guji auren mace wanda take bakarara wanda ba ta aihuwa ka guji aurenta saboda idan ka auri mace wanda take bakarara wanda take ukuma ce sai ya zama to ka gama rayuwarka gabaci dai ba za ka bar ba wanda za su dinga yi maka addu'a ba za ka bar baya ba mun gane wannan shine abin da sakandamin yake dauke da shi na ma'ana to waɗannan su ne haruffa guda goma sha hudu alhamza alba'u alghayi alha aljim alkaf shida wawun kha fa tara ainun ƙafun sha ɗaya ya'un sha biyu mimun sha uku ha'un sha hudu wannan su ne haruffa na lamun kabariya in dai ba su ba to sauran dukkaninsu hurufun lamun shamsiya ne misalu zalika al'an'am ومن الأنعام حمولة وفرشا الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين مغان ده كيو sai kuma albarru albarru kaga al'an'am ana alhamza muka ɗauka. duk inda kaga alhamza ko a cikin karatu na qur'ani inda da hafsu kake ba da warshu ba idan kana karatu da warshu ta canza kala ba za ka ce al'an'am ba, mun gane ku? Wa minalan ami hamulatan wa farushan kulu mimma razaqakumullah. Yawwa, in kana karatu da kira'an Hamza ruwayin khalaf wa minal an'ami hamulatan wa farusha haka za a karanta gudun. sai kuma na biyu albarru albarru inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim innahu huwal barrur rahim ba za ka ce ba innahu huwal barrur rahim ana ba za ka ce kai ka buge shi da yawa yawwala inna kunna min qablu nad'uhu annahu huwal barrur rahim awwa imma bi kasr al hamza wa imma bi fatiha kowace qira'a ce mutawatir sai kuma al-ghamam al-ghamam وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى بقرة ده أعراف من قاعد الغمام هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر سيكون الحميم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود من قال جو alhamim alhamim ba za ka ce alhamim ba al al alhamim an gane da kyau sai kuma aljanna إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة الجنة بأن لهم الجنة يوا من gane da kyau sai kuma alkautsar akwai alkautsar a ƙur'ani eh eh eh a akwai ta ko na inna أعطيناك الكوثر كالكوثر كال كالكوثر إنا أعطيناك الكوثر كالكوثر تدعو da kyau kalan mutum ya saka lamu dinna yana saka ta kuma sai ta bada wani kala alwildan والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط gane da kyau alwulidan a nan kusan guda uku za ka samu cikin suran nan falyuqatin wa man yuhajir illa almustadafin min ar-rijal wa nisa wal wilidani sai kuma wal wilidani wa an taqumu lil yatami qis na'am sai kuma al khair al khair وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد سيكون الفتنة والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل وال وال وال والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين هو كافرين يعني ايه قراءة حمزة جوانا قراءة حمزة جوانا قراءة حمزة جوانا ولا تقاتلوهم aka yake karanta duka to shi yawon yana cirewa alifi din gawa yawwara والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين سوى العافين أقول amma mun ya mana alfafi ne babu alfafi ne a Qur'ani al'afi ne dai akwai ta cikin suratu Ali Imran sadu ila maghfiratin min rabbikum alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wal-'afina 'anil nas والعافين والعافين gane da kyau sai kuma ummul babu da alqamar babu alqamar a qur'ani ko eh eh ah alqiyama ta kusanto to na'am iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar suratul qamari kenan ko eh shi sura shi ce ma ashe duka ma yanda ake da ko suratul shams haka ake da suratul qamari suratul qamari 55 na aya shamsi 15 aya eh lalle tsakanin nasu akwai tazara wajen aya 35 aya 30 ita 15 shi aya 55 mm nan da je kware wajen aya 30 tsakanin su eh saboda yana namiji ne da ko saboda yana namiji ne da ita tana mace ko a to haka ya kamata ka ce imam malik al-yawm akwai al-yawm a qur'ani al-yawm eh eh eh al-yawm ba al-yawm ba ai hmm ذلك اليوم الحق ذلك نعم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نعم زيكم هنا هنا mana ba kawo da kawo da bane za mu ɗauka sai mun ji lissafi ya dawo na'am na'am na'am hmm na'am eh a jale kai karka kara wannan tunda dai ka bada daya an an an maka muwafiq in kace zalika al-yawmul hasira ina gani babu ita qur'ani zalika hashrun alaina zalika yawmun alaina hashrun alaina yasir hashrun alaina yasir ake cewa zalika hashrun alaina yasir suratu ghaf kenan ko na'am na'am ah ina ga alyomu alyomu muka ce ba alyoma ba alyoma tana da yawa da shi yasa ai muka muka ji doke muka ji kata amma dai mu je masu alyomu alyomu din mu gani na'am a yawa zalika yawmu yace ko ba alyomu ba eh ana so a sa alifi da lamun ne zalikal yawmu ذلك اليوم الحق نعم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نعم طب sai mu je kan almalu almalu akwai da qur'ani eh eh haddadiya masha Allah haddadiyanta kenan المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا هكذا هو المال المال المال المال كلمة تيجي أمال أمال أ- المال المال المال المال wannan wannan wannan jumla din dukanta ma yana gawaci harufan nata masu daɗin faɗa ne farwa min lubbin al mal gashi nan dai tana daga cikin tana daga cikin ruful mudalaka mimun lamun gashi kuma al mal duk sai kuma alifi al mal tana da daɗin faɗa kenan المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أولا سيكما الهدى أنا لا أسمى الهدى قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله نعم أنا أقول قولي هنا ها ها الهدى إيه فهكذا تجي الهدى نعم cikin suratu gashir ba za mu samu alhuda ba inna la nasru rusulana hmm hmm ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا yawa akramaka Allah to kun ji ta alhuda ita ma ta zo a nan kenan haka cikin suratul an'am da mu same ta cikin wadaril ladina qul ana du'u min dunillahi ko ko babu ita ana lahu ashabun yad'unahu yawa akwai ta ko ta fito ita ma a nan kenan له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب daga sun kare su ne guda goma sha hudu waɗannan to sai ya zamanto wanda ba a kawo su ba a nan mutum zai auna su akan saura kaga kafin an kawo muka alkautsar ba shi kadai bane a qur'ani kaga akwai irin su wal kazimin al-ghayza akwai irin su wal kafiruna dan kada ka dauki alkautsar kawai shi kadai ne a qur'ani na kafin haka al-wildanu karka yi tunanin cewa shi kaɗai ne akwai da yawa na alwawu a cikin alkur'ani wal me ake ce mishi eh wal waznu wal waznu yawma idhin al haqu akwai nasu na'am hmm? akwai kaga al an'am ba shi kaɗai bane alkur'ani akwai nasu al ard mun gane da kyau al barru ba shi kaɗai bane alkur'ani akwai nasu me na'am al balad akwai al balad da sauransu kaga al-ghamamu ba shi kadai bane ghairun kala kai tana ta kadai ce akwai wal gharimina wa fi rigabi ko ita ma wal gharimina ay ghairun ce ko yawwala haka al-hamim ba hamim bane kadai a qur'ani akwai rusu me eh? al-hakim huwa al-azizul hakim kaga al-janna ba ita kadai bace a qur'ani akwai rusu al-jinnatu magane la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'ina yawwala sai kuma alkhair khafun khawun ba shi kadai bane ana akwai irin su na'am a'a Mm. eh me alkhawf alkhawf akwai alkhawf a qur'ani ko Mm? na'am alkhawf alkhawf da yazo shi da alifi da lamun da lamun Mm? eh kai alabe ka sha na'am a ba komai bane na'am na'am na'am imam malik ya babu khawun wanda za mu ɗauka mai alifi da lamun to ina a wannan alhamza ce wannan to ƙarshen sumu ne nawa in zayyana kafin ka shiga wa iddu akwai inna Allah la yuhibbu yawwala inna Allah la yuhibbu al-kha'inin yawwa al-kha'inin kenan al-kha'inin yawwala sai kuma fa'un ita ma akwai ta sosai yawwa gashi ya kawo alfitinatu amma ba wai da ita kadai bace alfitinatu kadai wanda za a buga misali da ita ita ta zo wa malam kuma la Allah ya yi ta kawo maka misalai a cikin bakara don hadda ana faro ta daga bakara don abin ya zo maka da wuri kada ya zama kana ta fama akwai amma akwai fa'un da dama a cikin alkur'ani ba sai nan kadai ba alfil ba yawwa ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أصحاب الفيل نعم هم الفائزون لا يستوي أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون كري نعم أه الفريقين مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه نعم إيه؟ القمر سي قاف يا ذا مسام قاف أم عين كو أو العين نعم العفو قل العفو قل العفو ويسألونك عن اليتامى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو نعم عالمين رب العالمين تو daga magana ka faro jiran dai na'am na'am eh yasa akwai babu eh wa yasalunaka ma danfiqun wa yasalunaka ma danfiquna kwarai yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa munafiqun wa ismun akbaru min nafi ma wa yasalunaka akwai wawun kwarai eh wa yasalunaka akwai wawun na'am yawwala na'am sai alqamar to alquran شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعم إيه القارئة أقول هذا القرآن دام إيه أقول هذا القرآن يا ولا تو ما بيتكو ما بالقارئة القرآن نعم sai aliyau aliyau kenan sai ya'un na za mu sami ya'un kuma tau filyammi masha Allah ya bani isra'ila qad anjaynakum wa wa'adnakum janibal bar wa'adnakum filyammi wasalwakum na na dai manta ya bani isra'ila kada an jana ku mina dukun wa adana ku janiba qawril ayman wa wa me yake cha wa adana ku janiba qawril ayman wa nazzalna alaykum almanna was salwa kullu min tayyibati wa la tadqu fi fil wa man fil yammi dai akwai fil yammi ma ghashiyahum wa ghashiyahum min al yammi ma ghashiyahum yawa akwai al yammi na ko na yatima yatim yatim yatim fa amma al yatima fala taqhar to shikenan نعم عن اليمين وعن الشمال يزين صورته المعارج كنا نعم sai mimun wal mala'ikatu ba da zalika zahir wal mala'ikatu ba da zalika zahir na'am wal mustad'afina min al wildan na'am al malik eh suratul hashr al hashr kuma ba wal malaku ala arja'iha ba suratul haqa kenan ko والملك على أرجائها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الملك القدوس كو وري cikin asma'ul husna na'am na'am sai kuma ha'un ha na'am eh قل اللهم مالك الملك ما شاء الله آية الإذن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء نعم to malam malam zaid wa ka kawo shi mulku mulku a nan ya ce wa tanzilul mulka na'am amma shi ba zalik to akwai hawo da abu ka ba hawon ko na'am ba ku lokaci alhakun ai dai ai alhawu karama mu huce ta alhakun ko alhakum takathur na'am wama ashbaha zalik wa tusamma laman qamariyatan wato wannan lam din ana ce mata lamul qamariyya mun gane bi ma'ana annaha tadhharu mithla lamil qamar wato ma'anar hakika wannan lam din tana bayyana a jita ta fito irin yadda lamul kamar take bayyana wannan shine dalilin da yasa na'am as-su'al tambaya ma hiya lamu shamsiyya wace ce allamu shamsiyya al-jawab amsa hiya al-waqi'u ba'daha arba'ata ashara harfan wato ita ce lam ɗin da bayanta haruffa ɗaya daga cikin haruffan nan guda goma sha hudu ya faɗo bayanta. Almajmu'atu fi awaili kalimi hazal bait wanda aka tattara su a cikin farkwayen kalmomin wannan baiti guda ɗaya. Dibu thumma sil rahiman tafuz dif zani am da subu a zannin zuru sharifan lil karam. ضب ثم سل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم أنا سوني حروف الناون ضب ثم سل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم wato a cikin baiti ɗaya ke ne ya kawo maka su duka ya ce ya kai bawan Allah musulmi wanda yake so ya yi karatu ya fahimci karatu ya zamanto ka tsabtace zuciyarka daga dukkan cuta ta zuciya duk abin da ya shafi cuta ce ta zuciya irin hassada irin keta irin su kulli da sauransu ka tsabtace zuciyarka daga wannan idan ka tsabtace zuciyarka sannan ka tsabtace gangan jikinka sun masilin rahiman sannan kuma sai ka sadar da zumunta duk wanda ya zamanto tsakankaninka da su akwai zumunci to ka yi ƙoƙari ka dinga sawa wannan zumuntar tana lema kar ka bar ta ta bushe ƙangarau tafuz za ka rabauta da lada wanda yake mai girma ga tsarkin zuci ga tsarkin gangan jiki ga kuma sadar da zumunta da kai ka shiga cikin waɗanda suke sadar da zumunta wanda kullum zumunta tana addu'a tana man wasalani wasalahullahu wa man qata'a ni qata'ahullahu dif zani'am yace ka bakunci ma'abucin ni'ima idan zaka tafi guri bulaguro ka tafi gurin mutumin da yake da kai sahibun ni'imati ne kalka je wajen mutumin da yake kanki ne ba shi da ni'imar komai in ka tashi za ka je bulaguro ni'imomi da yawa ne akwai wanda za ka ga yana da kwai ni'ima ta kuɗi idan Allah ta'ala bai wa mutum ni'ima ta kuɗi yana kashe shi a hanyar da ya dace wannan zani amni idan Allah tabaraka wa ta'ala bai wa mutum ilimi ilimi na addini ne ilimi ne wanda yake na abin da ya shafi rayuwar duniya wanda musulunci yake bukatarsa wannan duka ni'ima ce to ka bakunci wanda yake ma'abucin ni'ima in ma ka tafi saboda neman ilimi ka je ka zauna za ga cewa malamai magabata suna yin bulaguro daga garinsu su tafi can su zauna a gurin wani malami wata ɗaya wata biyu wata uku har ya zamanto a yanzu akwai irin abubuwan da har yanzu yana nan a tabbaci irin kaɗan rani da ake zuwa a je rani a je kaza kaɗan raba da sauransu wannan kaga a garinku akwai makaranta amma saboda lokacin da mutum yake kusa da gida baya karatun da ya kamata wani lokacin abokai su ja wasa ya ja tunani ya ja wacce ta ja wacce ita ma ta ja ya zama ba karatu yanzu kuma Allah sai Allah ya kawo ta jarrabal in kana in baka gidan ma kaman kana gida ne da akwai waya eh sai ya zama su wanda za su jaƙi wanda za su dan rage maka kaɗan ne wayan ne dai ba za su saka aiki ba amma da yanzu jan kowanne za a samu wannan ya kiraye ka wancan ya kiraye ka wancan sai dai amma da abiya za ka sa su lalka amma in dai kullum za ka rika barinta abu da ko sai ka sha ko har da kana cikin har da kawai wani yake da ka ƙir ga baki ɗaya rabin su mun ya kuci wala sai ka tashi ka ɗauki sallah in ka gama ka ma manta wata safa ce kake hadda shi yasa lokacin da mutum yake tarkizi ko duk abin da zai bata mishi tarkizi ya kokari ya kautar da shi salula in ta yi ƙara in tana bata maka tarkizi tana rike ta kasa ta cikin silansi iya in aka yi kiranka la'alla haske ne za ka gani hasken nan ba zai rikita ka ba in ya zama hasken nan zai rikita ka ita ba burkice ta dan kalkaje kalaje wani ya kira ka ya ji a rufe ya ce ba lahiya ba ka burkice ta ka aje ta in ka gama tarkizin ka da sauran su yan kara ko in mutane goma suka kira ka sai ya kallaci al'ahammu ka yi lissafi da minti ka minti goma gare ni al'ahammu ma'ahina ya kira ni bari in kira shi in ji kai tsi minti biyar muka yi da shi muka gama sai in kallaci wace ce lamba ta biyu ta uku ta hudu ta biyar hal in gama shi kenan fa alhamdu amma ya zama kullum za ka bar sallalka wallahi a cikin ƙara ko to ni mun sani ba ko waɗansu ƙaran baya rikita su amma wallahi idan mutum yana tarkizi aka yi kiran shi da waya ta da mishi lissafi ake magana da kyau to dif zani am da asu a zanni ka daina mummunan zato ga yan uwanka musulmi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce iyyakum wa zanna ka shedunku da mummunan zato ya ayyuhal ladhina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni wato kada mutun ya zamanto yana da mummunan zato tsakankanin shi da ƴan uwan shi musulmi kullum zannu bil mu'minina khairan ka huce kaga wani abokinka anan wajen aiki can kadara kaduro ko kaduro ko kaburo da aiki tauda eh kaduro ka ganshi anan ko ka gan shi kuma gashi da sauransu da ya kace kai ana wajen sha biyu a kaduro an yanku shi ma ba barawa bane karka mishi wannan zata ka kyauta ta bai zato ka ce la'allawa da shi ba abin da ga ya fuddo shi gidan shi aka je aka ɗauki wani abu kuma ya zo ya bi so la'alla barin ta shi ma di ba ko kuma ka ce la'alla shi ma yanda hanya ta kawo ni shi ma hanya ce ta kawo shi amma wani da ka gan shi a wani guri za ga Allah Allah kake da ma ka zo ka ba da labari wanda kuke ce ai mutumin kirki ne na ganshi a kaduro to a shi kenan ba kun zo ku kun kaddace shi kuna ganin mutum a kaduro na ganshi dumudum da wata salula a hannun shi wata kila shi ma ya dako ta ne a nan wajen ne bai yi amma wala a cikin gari yake alkalaka rantsuwa da Allah kawai ka ganshi anan bai dace ba a matsayinka na musulmi in dai ba zahiri bai bayyana a gare ka cewa wane yana aiki kaza ko to shikenan kalka zata mishi wannan aikin shi kenan kaga wani a tudun jamus sai ɗin su ne ‘yan iska ne wannan yanzu haka wajen wata karuwa shi ce zai je a kai mai kai kanan ɗinto in shi wajen karuwa shi ce zai je kai ku daga ciki ne ka fito ko in dai za ka bai wa kanka uzuri ka ce wallahi na fita ne siyan magani sai aka ce sai na je farmasi ta kusan nan wannan ta kusan tudun jamus to da na je nan ne na ɗan sai a ce to shi ba la'alla bukatar da ta hudo ka la'alla ita ce ta hudo shi shi kuma akwai shagon da ma sai an shiga cikin lungun da ta jija musu anan za a siyo wani abu kai naka kusan tudun jamus ne shi kuma cikin lungun ne to sai kuka haɗe da shi a nan irtiga usace ne a kai ka mishi uzuri ya maka uzuri a huce gurin mun gane da kyau amma sai sai ga wani ya ce ai duk wanda za ka kai shi din nan da dare limi limi kaza kaza kaza mutumin banza ne ba haka bane ba haka bane ka kyautata dan uwanka zato in ka ga dan uwanka a gurin da bai dace ba to wala Allah watakila batiri ne yake ko an ce mishi akwai wani dan uwan shi a gurin shine ya kawo ziyara irin wannan lokacin ya gani yana nan ko baya nan ko kuma an ce mishi kaza dai irin masu batirin dare kaga irin abin da ya shafi shugabanni da irin waɗannan guraren suna zuwa to in ya zama babban mutum ne dan ka gan shi a nan kalkace ai dan abokin su ne shi yasa baya sa a kama su la'alla yana kai ziyara ne saboda ya gano waɗanda su yi aikin kuma ya sa a damƙo su sai ka bai jana shi ma ka kyautata bai zato amma a daina mummunan zato zur sharifan lil karam wato ka ziyarci madaukakin mutum saboda ka ga yanda ake karamci ka san akwai gurin da ake zuwa saboda a koyi abu idan aka ce ma wani ya iya wa mutum goma ta arziki to kai za ka je wajen shi ne ba don waye maka goma ta arziki ba ka ga yadda yake yi wa mutane goma ta arziki kai ma ka koyo hali mai kyau zama da mai ɗaya ɗaukan kanwa shi yake kawa farin kai lokacin da ka zauna a gurin mutumin da yake mai karamci ne mai goma ta arziki to kai ma ko da baka koyi hali irin nashi ɗari bisa ɗari ba za ka ɗan sato wani abu daga ciki ko da in ka zo ka ba za ka raka dimbije ba irin yadda shi yake dimbije to daidai gurguru kai ma iya dai kyauta ta ka za ka koya to amma in ka zauna a gurin kwankiro wanda in ya samu shi kawai daga shi sai iyalin shi karka yi tunanin cewa za ka koya abin kirki shawarar da zai baka ba shawara ba ce wanda za ta bulle a kullum zai ce to wani inda baka ajiye haɗiyanka fa kaga yanzu ɗiya biyu gare ka yanzu ka gaba ɗiya uku ne za ka aiwa ga matarka yanzu a kullum ma ku raka cin jika-jika ka ga yanzu a gidanka bai wuce ƙarin ka ci jika ba to na namiya wannan ba na ku bane na almajiri kar ka raka cin namiya namiya ba na kawai da abin da ya samu fulli alhamdu a ci kawai a gode Allah a kullum a ce kana da reserve na jika biyu ka raka ajiya a cikin kwant za maka wata wata wata huduba ta iblis wanda Allah wannan jika biyu da kake ajiya la'alla ka barwa duniya ce ta ci gashi nan kullum aka zo a gidanka miya ba mai ba manda ba rammaji ba na miya na miya ba kaza ba kaza ba kaza abubuwan da babu sun fa abin da ke da kwai yawa amma kuma duk da haka ka ce wai economy ka karanta ba haka ake economy ba ba haka ake economy ba economy shine iktisadi ko iktisadi kale zamanto kuma an huce gona da iri in ka danne lamba da yawa iktisadin baya kyau shine zur sharifan lil karam wato ka ziyarci madaukakin mutum saboda ka karamci yanda ake karamci ainihin karamci kenan misalu zalika at-tamma kaga ya fara da ta'un ko yace at-tamma fa idza ja'at at-tammatul kubra sai kuma sa'un as-sa'un wallahu indahu husnus sawab karshen sumuni na latubulawunna kafin ka je ka karshen sura kenan yawwara aya ta 205 ta 205 cikin alu imrana ta 205 yawwara mun gane da jin والله عنده حسن الثواب سيكون الصاد فإذا جاءت الصاخة سيكون رحما الرحمن الرحيم سيكون تاول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون سيكما ضاد غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيكما ذال والذاريات ذروا سيكم نون النساء يوا سورة النساء النساء yawwa sai kuma dalun yawwa maliki yawmiddin maliki yawmiddin sai kuma su'a asinu as-sa'ihun as-sa'ihun sai zannin ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء أوى سيكما زاينكم والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه يكما الشين الشمس والشمس وضحاها سيكما للكرم اللام كنا ولا والذين ina ga akwai su a ƙurari wallazina ba guri ɗaya ba biyu ba wannan mun kawo su haka saboda kala ɗaya da mutane wa qis ala zalika yace ka auna ka ɗauki takarra da bik ka auna sauran haruffan da bai kawo ba akan haka wanda na kawo dinnan wannan kaɗan ne kashi ɗaya ne cikin miliyan na cikin hurufin ƙur'ani sai mutum ya ɗauki tun daga fatiha ya ɗako zai ta gani wallahi zai ta gani rago shi ne wanda baya yi amma inda kana yi ko in allah da za ka yi ta gani da yawa as-su'al tambaya ma alamatul lamil qamariyyati wash-shamsiyyati mene ce alama wanda ake ganewa lamul qamariya da ita sannan kuma wata alama ce ake ganewa lamul shamsiya da ita waɗannan guda biyun kenan abin da zamu kula da su al-jawab amsa alamatul qamariyati al-jazmatu wato alamar da ake ganewa lamul qamariya da shi shine za ga dauri dauri zai bayyana ba a ce daurin boye daurin bayyane al-qamar za ga shi kawai sak dauri za a ce kawa wannan lamdan mun gane da kyau za mu ga can baya duka wanda za mu gani irin su alhamim irin su alyawm irin su alwildan dukkanin su ɗaure ne a fili ƙararrako wa alamatu shamsiyya ashaddatu wato alamar lamun shamsiyya shi kuma harafin da zai biyo bayan lam ɗin kaga an mashi ƙarfi irin kaga nan irin su as-sama'u munfatirun bi as-sa التائبون da kyau inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kaga a guri biyu a guri ɗaya sai aka maka guda biyu at-tawwabin lamu shamsiya al-mutatahhirin lamu al-qamariyya to in kana karanta alqur'ani zaka yi ta gani irin waɗannan da yawa abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.